أبا الكلب إلا أن يكون مسيما حريفا كرام بالنبي مهيما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين أبيت بليل الدين سهران بشدة لذكر الذي قد دام بدعا ومهتما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين أساجل في الورق ليلي وزيرتي نيام وجفني كلم ظالم بمغربا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين
ونزم در اللفظ في ذكر وصفه وحسن بوصف البدن در منظما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين محمد فتاه الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل حتما مقدما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين بينا لكل الأنبياء منالهم به زينة الهربات والكر وعزما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين فنشأته كنزية الحق وعده لذاك أتانا قاسما ومكرزما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تعجينا إلى الدين فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شان معمما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الدين
مواهب رب العرش لها محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما عليه صلاة لا الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الدين
بشير نذير مقصد وقاسم جواد كريم باسد الكف من إمام عليه صلاة الله ثم سلامه على نتركنا إلى الدين مكفا أمينها وبالرسل مجتبى حبيب إله العرش بدعا وختما عليه صلاة الله ثم سلامه على نتركنا إلى الدين وعبير يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهال إذا كان مظلما عليه صلاة الله ثم سلامه على نتركنا إلى الدين قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلما عليه صلاة الله ثم سلامه على نتركنا إلى الدين ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لم يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الدين عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والصحب الكرام ذوي النما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الدين فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فدا حبيب الله ما الغير ما وما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ركينا إلى الدين
فوقتي وساعتي سلمت بذكره صلاة وبدا من ويسرت جينبا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ركينا إلى الدين ومن رمضك في شتي نبينا فقد رمى امرا مستحلا محرما عليه صلاة الله وسلام صلاة ربنا الى اليوم كما رمى ورد البدن يوما بحسبه ومن رمى عود الامس يوما وايوما عليه صلاة الله ثم السلام صلاة ربنا الى والهدي كما رمضان كان وقصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد غادروا متقدما عليه صلاة الله ثم سلامهم صلاة تركي لا إلى الذكر والهدى فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما عليه صلاة الله لا ثم سلامه سلام تركينا إلى الذكر والهدى فوالله ما في القلب حز لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما عليه صلاة الله ثم سلامه سلام تركينا إلى الذكر والهدى أشار إلى مزري فسأل مسرمدا وإكرام مزق الماء أمسك ملحما عليه صلاة الله ثم سلام سلام تركينا إلى الذكر والهدى وإن قريشا أن يفوه وصدروا وشك له ذا الجو بدرا معظما عليه صلاة الله ثم سلام سلام تركينا إلى الذكر والهدى ورود له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما عليه صلاة الله ثم السلام سلام تركينا إلى الذكر والهدى وقدم أحزابا برمية كفه فيا عجبا من رميه لحدما عليه صلاة الله ثم ثم سلام سلام تركنا إلى الذكر والهدى هدى الله أقواما بنور خوارج وبسيف هذا البدر من كان أجرما عليه صلاة الله ثم سلامه سلام تركنا إلى الذكر والهدى يفيد علوما فائضات ومجنما يريد جيوش الليل الأمير أمرما عليه صلاة الله ثم سلام سلام تركينا إلى الذكر والهدى فأما وداو الأرض كرها وداعة فقرب موجب أرشد كل عمما عليه صلاة الله ثم سلام سلام تركينا إلى الذكر والهدى وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي محتبا عليه صلاة الله ثم سلام سلام تركينا إلى الذكر والهدى وتعتال الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي محتما عليه صلاة الله ثم سلام على نجرتنا إلى الذكر والهدى وقد صار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم صالحون تكرما عليه صلاة الله ثم سلام على نجرتنا إلى الذكر والهدى وفينا رجال سابقون وإننا للغنى ختم حب كنز المدرسما عليه صلاة الله ثم سلام زلال سرينا إلى الذكر والهدى صلاة وتسليم على ذا أحمد وآل وصحاب سرادا مقوما عليه صلاة الله ثم سلام زلال سرينا إلى الذكر والهدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم السلام صلاة شركنا إلى الذكر والهدى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والآتي ما سبق سيدنا الكرام إلى أسمائك المستقيم ولا آل حق الإمتاع الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبد قلب shau ya ce zuciya ta bata yadda ba لا يكون ba مطيبا abin da za ta karba sai dai ta kasance a farkon ta tauwa من فقران kuma ta kasance abin soyayya للنبي ga annabi muhammadu مهيما mafi motarwa أتيت بليل الجد ina kwana a cikin cikakken dare سهران منشدا ba na yin bacci da daddare idan ka ganni sai dai ka jan na tare rawaka بذكر الذي قد دام بدءا ومكتما ambatan wanda ya farkaka a farko ya farkaka a ƙarshe annabi muhammadu يسادر به الوقع ina aunace ce niya da kuciya وللدين a cikin tsawon dare na وسيرتي نيام lokacin su kuma mutane makotana suna ta bacci وتأتيك المظالم idan dina idan dina na sun zama kamar indararai magarama saboda soyayya suna ta zubar da ruwa wa inda ita kuciya ba ta bacci da daddare idan kana zuwa ƙauye kuma mu ma wannan shekarun da ne muka ji da daddare za ka ji wani tsuntsu yana kuka to kuciya kenan ko eh to za ka yi tana ta wannan koke-koken nata cewa ce to don da ba ta yin bacci ni ma ba na bacci da daddare tana yin kukanta kukurukuku haka za ka yi tana cewa kukurukuku ni kuma na alaihi sanatun lahi eh to kaji shehu ibrahim kenan ta mu je wannan daga doron lafi ana mai shirya lu'ulu na lafazai inda kira lafi a cikin ambaton siffofin annabi muhammadu ba su biyo su fadin mamakin kyan wannan wata doron munazzama wata abin shiryatarwa an fara da tsarin bujura annabi muhammadu shine ki masta na halar allah sai kuma shine shugabana fadin sirke wasu shine cikamakin zirin manzanni shine na karshe annabi muhammadu kenan hajjama mukaddama shine cikamakin su wa mukaddama kuma abin gabatarwa shi aka fara aikowa shi allah ya fara halitta amma kuma shi ya zo a ƙarshen annabawa ta dina da kulle an biya da mahalar da albarkarsa ne annabawa suka samu dukkan abin da suka samu dini na turhadarat da annabi muhammadu ne aka kawace halara wakil ka girmama shi wa arzima ka girmama shi dai sura shi cikin manzo laura shi manzo ne daga Allah wa adam ta jiya kuwa tun annabi adamu bai kasance ba domin yana cewa kuntu nabiyyin arifin bi nubuwati wa adama bainal ma'i wal dayyin da can gaba kuma sai ce kuntu nabiyyin arifin bi nubuwati wala adama wala ma'a wala dina wala wala wala wala wala
wayar ƙara wala to mu je
sula ya wanzu kuma yana manzo da'iman har abada wa mu'azzama abin girmamawa ake yi kan ziyarar faruwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan ziyatul haqqi sirra kan ziyatul haqqi ana Muhammad shi taska ne na ubangiji wahadahu shi kadai ne idan ka atana saboda haka ne annabi Muhammad ya zo mana asima yana mai rabo wa asima kuma abin rabawa ma'ari da ne da wasu ayoyin baki da yan manzanni ayi muhammad to gaba ɗaya dukkan mu'jizar annabawa kafinta ta annabi Muhammad ce minhu ilaihi kulli sha'anin dukkan sha'ani fa minhu daga annabi Muhammad yake ilahi kuma zuwa gare shi ne wa asama abin gamewa wahid rabbul arsh taha ka kyauta daga ubangijin halitta baye-baye duk kyautuka baiwa baiwa da Allah ya mana to barwar da Allah ya mana shine adabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da rahamarsa wa huwa rahim kuma shine jin kai daga ubangiji zuwa gare mu fa akrima girmama shi shiru ya mai bishara da aljanna zero kuma mai gargadi da wuta yuqsitu mai adalci wa huwa qasim kuma shi mai raba alhairai ne jawadu mai kyauta karimu mai girma qasidul qalb mai mushin fudin tafin hannu wa kima abin ni'imtarwa tabba abin biyarwa annabawa adinu amintaccen Allah wa huwa fil wajhi mujtaba shi abin zabi ne a cikin jakadu baki daya alimu ilahi da arsh masoyin ubangijin al'arshi بدأ وقدم farko da ƙarshe وأبيض يسجد الإمام الوحيد an nemi shayarwar girgice albarkar fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama إلى غير Eh, الجهل kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato an ji ana cewa Allah ya bamu ruwa shiru sai aka je ga Abdul Mulallabi ka roƙar mana Allah ya bamu ruwa shi ga sai na kana sinadarin sai ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da shi yana jinjiri yace Allah ka shayar da mu ruwa albarka fuskar dan nan nawa to a guji aka kawo gida saboda ruwa da aka ringa albarka sai da rududu to sai su yake cewa wa abayaru shine mafi fari ya fi farin ma fari annabi Muhammadu yistaskal gamamu bejeyi yayin da aka nemi shayarwar girgije albarka fuskar rasulullahi bihi nara laili jahali albarkar sa ne daren nan na jahilci ya haske iska na muslima yayin da daren da yake cikin duhu to يقول النبي لتلك أحياء bin wuri annabi Muhammad ya raya zukatan halitta da hasken sa وألسنهم أحياء kuma haka ya raya harsunan su تزكى yayin da ya tsarkace halitta kuma وعلم ya sanar da ita ilimai ووالله na rantse da girman Allah لا تنقل أحمد الثاني wallahi ba za a samu wani nabiyin annabi Muhammad ba وأحمد فرجه annabi Muhammad farjin shi kadai ne جوهر kuma shi jauhari ne لا يقصر wanda ba a rarraba rarraba shi ba jauhari ne wanda an raba shi ya lalace kenan to shi manzo Allah jauhari ne wanda ba a raba shi ba ta alaihi salatu Allah salatin Allah ya tabbata gare shi wa salamu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi al-qari da halayensa da sahabbansa masu girma wa yusaba ma'abota da duwa tasfaru idan aka tambaye ni an hariri aka ce kai barhama wane ne masoyinka kuma aka ce wane ne shugabana babaha amsa ta kenan sai in ce daha shine masoyina kuma shugabana ta habibullah domin shine masoyin Allah alqayyim ba wani ba ba wani ba ba wani ba shine malgairu ba wani ba ma ba wani ba ma ba wani ba shehu ibrahim ta wakati lokataina wa sa'at da sa'o'ina saratil fikri duka ba ɗaya na sarrafar da su ga ambatan manzon Allah salata eh salata ma eh salata salatan salati wa madahan da yabo ina hukari sai ku jaila ba salati da yabo da nake ga manzon Allah kadi surtu jailama ni kuma sai na zama wata wannan salatin da yabo da nake annabi sai na zama wata ko ina an san da a duniya a cikin soyayya to Allah ma da ki wanda ya wanda wanda ya nemi ya riske ni a cikin yaban annabi mu annabi Muhammadu fadara ma amra me mustaha hakika ya nemi lamari korarre muharrama kuma ban haramtawa eh duk wanda ya nemi ya riske ni wajen yaban manzo Allah ya nemi lamari wanda yake korarre kuma abin haramta ba zai taba samu ba kai dai ka iya kokarin ka ta amara mastalbani yawman bi asbin kamar wanda ya nemi ya taba wata ne da dan yatsar sa wata rana in zaka yi taba wata da dan yatsan ka to bismillah zaka yi riskata kenan ta amara ma awlal aws yawman ko kuma wanda ya nufin jiya ya dawo da ita yau in zai iya wa ayyama ko talatin ga wata ka da shi daya in za ka iya ce to kaga ba za ka iya ba to mu je amara ma dalkal wasfi kai wanda ya nemi ya- ya ya- ya tadda ni a wajen yaban annabi Muhammad kamar wanda ya nemi ya suke sufofin annabi ne ayyam badaksa Ai, wata maganar kuwa ai ka san sufofin annabi sun yawaita suna da yawa ولكنه sai dai cewa masu yabo قد كان له مترتبا duk masu yaban annabi wanda suka wuce kafin na zo kad gadaru mutarar da masu bar gurin walda gurin walda kyauran ya karye ni ne na zo na walda ce kyauran na yaban manzon Allah eh akwai gurin da aka yi maddakiya to mu je وآثرت وقت المصطفى eh, ina zaɓi soyayyar Mustafa abin zabi دون غيره ba wani sa ba ولو فقلت kai ko da umma kulsum ya ta ولو كان مريما ko da maryam ce wadansu kuma sun ce wannan abin shau yake nufi wallahi ala ta فوالله ما في القلب حظ وغيره wallahi na rantse da girman Allah babu rabon wani annaba a zuciyata
فخير رسول الله laisa wani manzon Allah bai zamo a zuciyata ba تعلم dan kai sani أشار إلى قلبه yayin da annabi Muhammad ya nuni a bisa girgije فصار مسرمدا to sai girgizan ya rinka kwararar da ruwa وإدرام مسأل Ya- yayin da ya nemi ruwan ya tsaya أمسك sai ملحما ruwan ya kame mulhama abin yi wa ilhama وإن قريش hakika shawa أن يبوس sun aibata annabi مصفر sun kaskantar da shi a wajen maganganunsu وشق له مرجعه بكرا mu'azzama shi kuma ya keta wata da yake sama suka ce idan kana so mu yadda kai annabi ne na Allah wannan watan ya bada shaida da kai manzo Allah ya kira wata watan ya tsage bi rabi ya shiga ta hannun rigarsa ta dama rabi ya shiga hannun rigarsa ta hagu sannan ya fito rabin ya fada jabal abi qubaisin rabin ya fada jabal abi qainika sannan kuma ya tabbatar da manzancin manzon Allah ya kade ta Allah to shine shi yake cewa ya keta wata da yake sararin samaniya Muhammadu Rasulullah to ورد لهم شمس الدعاء an بروجها dawo masa da rana bayan faduwarta an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina Ali to ya dawo kuma lokaci ya kure magaraba ta yi eh rana ta faɗi ya ce ya aliyu ka samu sallar la'asar ya ce ya rasu lallahi ban samu sallah ba ga kuma lokaci ya guri wata magana kuma aka ce bacci yayi a jinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu sallah ba to ruwa da guda biyu ce sai manzo Allah ya ce to ai bai kamata aliyu yayi qara'i ko laluri ba sai ce ke rana dawo daidai sallar la'asar sai da na ali ya salla sai ta fadi to sai aka ga ranar ta dawo ta kafakara da baya da baya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar wato sai da na ali ya salla la'asar sannan kuma manzo Allah ya ce to koma magariba to kaji to mu je.
وإن كذبوا da yayin da suka gare tashi قد أنزل الحق بالحكمة hakika gaskiya ta sako a bar hukuntarwa shine alqur'ani وهدم أحزابا ya na Muhammad ya rushe rundunar yaki برمية كلبه da tamkar kasa da ya tafin hannunsa gaba ɗaya rundunar yakin ta rushe saura wajen kilomita nawa kafin su zo manzo Allah yana tamkar kasa da ya watsa ta kowa sai ya ji ta a cikin gidansa wanda malami ya ce shine farkon tiyagas a duniya tiyagas kenan shine wannan ɗiban da annabi ya watsa domin kowa ji ya yaji ya kamar ido shine abin da ake karya lago na abokan rigima eh tiyagas kuma aka buga shi to kai fata kanka kake ta ito kake saboda a nan bala'in yake so sai a rugu ku to manzo Allah shi wannan kasar da ya watsa shi ne farkon tiyagas a duniya kowa sai ji ta idarsa kuma gashi na nisa a tsakanin su shine Allah ta'ala ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to wannan jifan da kai Muhammadu ba kai kai jifan ba ni Allah ni ne jifan to nan ma duk sai malamai suka karkasu kala kala kala wanda suka ce annabi Muhammadu ne ya jifan amma isar da sakon cikin idan su to daga zatin Allah ne saboda ni san abin wanda su suka ce a'a annabi Muhammadu shi ya jifan Allah ya ce to ni na jefi kafaran amma da hannun annabi Muhammadu asarori dai ga sunan dai ko kuma annabi Muhammad shi ya jifa saboda haka kuma tunda wanzu Allah yayi to Allah ne yayi to gashi nan dai ka muje فيا أجل قوم بنا ya mamakin rushe rundina a ce rundunar yaƙi ta rushe da damkar ƙasa a tafin hannu a ce an watsa rundunar yaƙi ta rushe shawai ce kai akwai fa mamaki to mu je أدى الله أقواما amma Allah subhanahu wataala ya shiryar da waɗansu mutanen بدون da قوارب hasken mu'jizoji waɗansu sun musulunta وللسيف يهد البدر من كان عجبا to wannan nusuha biyu akwai daya diwa ne wanda na shehu sani kafan ga neman durri daga rasa wabillahi ko wabi sayfi hadin lahu wannan kuma wa- badar badar badar annabi muhammad kenan shine wata eh ya hadi man kana atrama yana shirye da wanda ya kasance mujrimi wabi sayfi da takobinsa shi annabi muhammad an kuma ni wasan ne a wani zaka ga sun sa wato ainihin Allah to Allah Allah ta'ala ya hadi man kana ajrama yana shirye da wanda ya kasance mujrimi wa bi saifi da takobi Muhammad kenan saifullah to biyan da ka dauka to mu ji amin بالدين علوم الفائدة Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana bada ilimai masu faranye وقبلها da ganimomi بدون قوارب yana yana rushe rundunar yaki أرمما da tabbatattu a ramurama runduna wacce take mai yawa فأعطاه إله الأرض yayin da shari'a ta game ƙasa baki ɗaya waɗansu sai suka bi annabi muhammadu dole وطاعته waɗansu kuma suka bi ta lallami وقربه wa ujumun larabawa da bai baye أرشد الكل annabi muhammadu ya shiryar da gabaki ɗayansu أنتما abin gamewa وحتى كان الدين har dai yayin da addini ya zo mana والعلم da ilimi والتقى da tsoron Allah ولله da الشكر sabar kuma godiya ga ubangiji للكريم da annabi muhammadu shi ma muna gode masa da ya zo mana da wannan addini مرتبة abin cikawa shine cika makin annabawa وقد صار فينا المسلمون musulmi sai suka kasance daga gare mu suke mun gode Allah mu musulmi ne ba arna bane to وعندنا daga gare mu ne dai أئمة جلد aka samu al'umma jama'a masu ɗimbin ilimi mu ba jahilai bane صالحون kuma a cikin mu aka samu mutanen kirki تقربا dan girmamawa Allah ya mana wannan وفينا a رجالا cikin mu musu barhama akwai mazajen waliyai صالحون amma su ne magabata sabiqunal awwaluna suna gaba da mu وعندنا من a الطالبة cikin mu ne aka samu kudibi to shine kudimin shau tijani kenan shine sabiqu na da yake gaba amma an ba shau tijani ba dukkan waliyin da yake duniya yana karkashin shau dukkan su gaba ki da da ya ce ranar tashin alkiyama tsakani na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shau tijani kada na cewa alkunya a cikin waliyai amma sauran waliyai to suna baya وفي الحقائق وفي المعارف وسر السر السر والعوارف عملت سر خاتم الولاية da sauran dai abubuwan da to muna godiya to shi yace a cikin mu ne aka samu manyan waliye magabata wa inda na daga gare mu ne aka samu masu ilimi takarruma dan girmama Allah ya mana haka wa fina rijalun sabiquna wa inda na lil qadabi khatamin aka samu kudumi cikamakin waliyai masu dari gashi ne shugaban tijjani
abu canza kai ka kaddara shehu tijjani shi taska ne ƙarsa wacce aka yi muke ta ba wanda ya san shi sai Allah eh arfaki ba wanda ya san shi sai Allah sai annabi Muhammad to salatin wa taslimu salati da aminci ala ba an ya tabbata ga da zarkakake Ahmad abin yabo wa ali da alayansa da sahabbai rabat qawwa tafarki madaidaici Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih wa qul عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب بليت بحب المصطفى الختم أحمد أبي الكون والأهلاك فرحا ومعتدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى به والحب أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى سلت بنيران سياقي أحمدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى به والحب علقت به والناس في سنة الكرى تمتعت من عدا إذ كنت مرادا صلاة الله ثم سلامه صلاة رجينا إليه وظهرت أي هذا الزمان وإنني لفي جيرة ممن يرم محمدا صلاة الله ثم سلامه صلاة رجينا إليه ولكنني جليت قبل سباكه وقد هلت تبريز القرون لأحمد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى ولكنني جليت قبل سباكه وقد هلت تبريز القرون لأحمد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رجينا والإملا وإنس العبد إنس مليكه فدعو يمين الكون عبدا مصوادا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رجينا إلى الذكر ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وهلي ما ترى العبد صويدا صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى فهاتي وهات المسلمون أهلته عليك فدبت النفس فرا مصمدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى زماني يدلق الوجه غير مقدر أروه وأبدو دائما لم أكمل عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رغينا إلى الغير والحب وقد صبوها عند أفر المرسل ومن برسول الله لم يخشى المعنى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رغينا إلى الغير والحب تولى رسول الله أمري فلم يزل يسعدني داري فصرت ممجدا عليه صلاة الله ثم سلام صلاة رغينا إلى ذكر والموت وإن أتنا على مصطفى عين كيمياء فقد صار أرضا ما أمهلت أوادا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة العقيدة إلى الدين والوجود على نبير كان صعبا وأين أت نخيل بأمير بيره صار مربدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة العقيدة إلى الدين والوجود وأوتيك سلمان بشوق حبيبنا ولا تتناهى لو ملأت المجلدا أي صلاة الله ثم سلامه صلاة ركينا إلى الذكر والموت لأن الذي للأنبياء الخوارج بها نهى الأرسال خيرا مرشدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ركينا إلى الذكر والموت كذاك كرامة لأهل ولايتي فمنه قليل ما قليل يغادى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الجبريل إلى الجن والهود أيا بر يا كفيف جاه نبينا لترزق بين ما يروم وترشيدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الجبريل إلى الجن والهود لتكفي عنا وكفينا دار سيدي جميع شروري قد قضيت وأيدا صلاة الله ثم سلامه صلاة الرحيم إلى الوجود ومد صفاتي من صفاتك سرمدا وكمل لإرفاني وإهمي وصديدا صلاة الله ثم سلامه صلاة الرحيم إلى الوجود وتبصرني والمنتمين لحزبنا مناهج حق الحق دار معبدا سلام الله وسلامه سلام رأينا إلى الدين والموت عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهود عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهود وتالينا نهج الرشاد أئمة لأهل التقى والفوز تدم جنادا ليس لك الله ثم سلامه صلاة رحينا إلى الدين والهود صلاة وتسليم على من صمد به جميع الورى والسلب والآل أبدا ليس لك الله ثم سلامه صلاة رحينا إلى الدين والهود اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق العاصم الأجر الأجر الهادي إلى صراطك المستقيم ولا آي أقدر
ليس الحب المصطفى الفتح Ahmada Shehu ya ce an jarrabe ni ko kuma an ni'imta ni da fasar su daya. An ni'imta ni da soyayyar cikamakin annabawa abin zaɓi shine annaba Ahmadu.
أنا الثالث Uban halitta baki ɗayan ta shi annaba Adam uban mutane. Shi kuma na Muhammadu uban halitta kaf baki ɗayan ta da Adamu da koma menene. Na na Muhammadu shine abul kauni. Ta والأخلاق da ɗabi'u فرقوا limata da tun a reshe da asali ثاني هواه soyayyar annabi Muhammadu ta zo min قبل أن أعرف tun الأمر kafin na san tun subhanallah tun ban san wani so ba san annabi ya zo min tun ban san wani so ba ta سمعت منيرا لسياق ahmada ana kona ni da wuce ta yi ta yaban annabi ahmadu عليك به na rataye ga annabi muhammadu والناس في سنة القرار tun lokacin mutane suna cikin magagin bacci ni kuma a lokacin na rataye da shi ba ga wannan magagin bacci na duniya ba dan a alimul arwahi muna tare da manzon Allah Ta.
تمتعت منه الدهر na ji daɗi a wannan zamani إذ كنت مفردا yadda na kasance ni kadai ne na ji daɗi a wannan lokaci ta وجئت في هذا الزمان amma a wannan zamani an masu tsaye ne an zo duniya kowa kuma ko kawai yake yana ce annabi muhammadu na tsani an masu tsaye ne وأبتلي sai wani barhama في جيرتك mimman ya rubu muhammada ina mai kishi ga duk wanda ya rafe duk wanda yake nufin na muhammadu to wannan ya kishi amma sauran abubuwan ka na duniya ka je ka garata eh amma a nan muhammadu kishi nake yi eh duk wanda yake nufin na muhammadu to wannan ya kishi to ولكنني sai dai cewa ni جنيت duk da haka to na yi rigaye قبل سماك kafin rigayensu su sai da aka zo duniya ni kwatan a can ne sannan ba duniya ta وقد جئت تمريض القلوب لأحمد duk wani tsara na in dai sa'a na ne kai a shekaru shehu ya ce na fi ka ko kuma tsara na waliyai ya ce duk na fi su li ahamada saboda ahamada na da'irar annabta ko kuma li ahamada saboda ahamada na da'irar walitaka shehu tijjani isul abdu isul maliki to mu je ولله me yasa ba zan faɗi haka ba إذ الأبد izzu maliki girman bawa girman mamallakin bawa girman shehu tijjani girman barhama eh subhanallah ya mala to girman kenan kawai to mu je وقال يمين القول eh, gaba daya yi wato fadau yaminil kauni halittar Allah kaf tun daga farko har karshe wa tana hannuna أبدا kuma ga ni ni bawa ne na Allah بسبب amma abin shugabantarwa ni shugabanka ne dole a yau kana gargashi na to mu je ألا يا رسول الله haka yake na'am ya ma'aikin Allah والقاش شايفني ilaika ka daga kuka na gaba ɗayan ƙarata ka kai ta zuwa gare ka ya rasulallahi وحالي mata halina shine wanda kake gani dan nan ko na buya a haka nake ka sa ko da in ya buya Allah shi to mu je سويت الأبدا ka shugabantar da wannan bawa وحاجة ga bukatu na nayi ga bukatun dukkan musulmi na shau ibrahim ba ce ga bukatu na nan ya rasulallahi to kuma bayan ni dukkan musulmi inda mai la ilaha illallah ne yana Allah na kawo bukatar sa wajen ka Allah ji Allah ji kan ma sanu sani da jar mun sambo yace in ba tantanan dan tsinan ne ba zai ki shau ibrahim yace bukatun dukkan musulmi na kawo su wajen ka ya rasulullah me kake so ai maka Allah ya saka musu lafiya muna godiya shehu to mu je أهلته عليك eh, ka ya na kawo su zuwa gare ka ya rasulullahi وقدت النفس ka ji dadin ranka ya ma'aikin Allah مرة kuma kai da ne ba bawa ba سرقدا musamman da abin dawwamarwa har abada وغانية طلق الوجه zamani na ne walwalar fuska ne ba abin gurbatarwa ba ne a zamanin ran da aka yi fushe bayan jirgin sama ya fara tashi a duniya wannan tin uku sha biyar ga watan rajab bayan sallar la'asar ranar alhamis ko a zamanin shehu waya ta zo a zamanin shehu mota ta zo a zamanin shehu kayayyaki na kwamfutoci da sauransu da zamanin kai mu ma a zamanin shehu bara muka zo da saboda aka zama ya ɗarfin waje zamani na mai wannan fuska ne gairu mukaddarin ba abin gurbatarwa ba to ce me أعوذ بعض ina sa- ina sammako kuma ina kaiwa yammaci da'iman lam ukammada har abada ba a bata min rai ni haka nake alhamdulillah wannan wani irin mutum ne shehu ibrahim a dawo lafiya to mu je هذه السميعة gadi sabuha ina mai kalatan safe shine breakfast تأبد ga مرسل biyayyen manzanni shine annabi muhammadu وقد رسول to الله ai ba ni kadai ba kai ma in dai haka kake shikenan wa man bi rasulullahi duk wanda ya samu manzon Allah لم يكشف ba القدر zai ji tsoron dutse ba shine jalma da dutse ko wani abu mai wahala a rayuwa wallahi ba ka ji tsoron sa ba to mu je تولى رسول الله عظيم ma'aikin Allah ya zubanci al'amari na ولم يزل manzon Allah mai gushe ba yana mai taimako na mutakar zamani صرت ممجدا saboda haka na zama abin girmamawa annabi Muhammad ne sinadarin kawai eh shi yasa duk inda kuka ga ina yawo ana girmama ne ce manzon Allah ne lamarin daga annabi Muhammad ne lamarin to وإن أتباع المصطفى kulawar abin zabi idan annabi Muhammad abin zabi ya kula da kai kuwa عين الكيمياء wannan shine tsantsar sinadari فقد صار أصدقاء منه تعودا ruwan zartsi wanda ya saba da zartsi ya juye kuma ya zama ruwan dadi ولا نبئير to wannan duk inda ka juya fasara kuma za ta tashi wanda ake ganin ba komai ba saboda ya rike manzo Allah sai kaga ya zama komai haka ne ko to ruwan zartsi wanda ya saba da zartsi ya zama ruwan dadi saboda rasulullahi da ولا نبئير فأسأل kuma wancan akwai kuma rijiya da manzo Allah ya tofi a cikin ruwan rijiya me zartsi shi kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tofi a ruwan rijiya sai ruwan ya zama ruwan dadi take ya juye to sai ya ce me wala ne bakira amma da sa'ar akwai ragumi kuma da ya kasance ya yi timbi ya yi laushi da ya ga annabi wani ragumi ne timbi kawai sauraro yake ga wanda zai mazo kusa da shi Ya- ya shi ya gama ya gama shiryawa eh kasa akwai mugaye a cikin raguma da sau- da sauran dabbobi to kawai ya riga ya yi timbi ya yi timbe sauraro yake yi a wata magana kuma aka ce ko kawai ake da raƙuman yana ta duka doke yana zuwa gaban manzo Allah sai sun kuya sai kuka manzo Allah ya ce lafiya sai ce ya rasulullah mutanen nan tun na karami suke bautuke ta ba da wahala ne musu aiki yanzu sai suka ce na tsufa ba zan iya aiki ba bari a yanka ni to shi yasa na gani kuma kafin a yanka ni a yi ragas kawai duk mutu mutane gaba ki daya to ka ji yadda abin yake to saboda haka manzo Allah ya ce kun ji abin da ya faɗa da Allah ku yi hakuri suka ce ya rasulullah wallahi mun fasa yanka shi saboda kai suka rabu da ragoman ya gama shekarun sa ya mutu kawai dan kansa da kwanan sa ya kare amma ba su yanka shi ba manzo Allah yana zuwa ya shi ya tambara ragoman zaki ma ta ballowa cikin gari ana gudu yana ganin annabi Muhammad sai ya faɗi sai sun ku ya rinka kuka shi da dabbobi ma hira yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyar rahmat to mu je wa aina astakira bi ayi ya shuka dabinai suka fito a shekara ɗaya tak lokacin salmanu mai gidansu ya ce in kana so in ban maka salmanu to sai dai a shuka dabino guda ɗari su fito a shekara ɗaya manzo Allah ya ce mai sauki ne a wajen mu wannan ya shuka dabina suka fito a shekara ɗaya dabina suka fito suka yi tanka suka yi zarba suka yi kaya suka yi ƴaƴa duk a shekara ɗaya kuma aka ci dabina kuma ba irin na yanzu wanda ake sa magunguna ba dabinan da duk inda kaga dabino a gidanku na kakan babanka ne eh amma ne yanzu ana yi mos- ma- magungunan tarkasa abubuwa to wancan kafin ka ce me wata ruwa kuma ka ce manzo Allah ya shuka guda 80 sai da na Ali ya taya shi ya shuka guda 20 to na manzo Allah sun yi tsayi na sai na Ali bai tsayi ba sai manzo Allah ya tumbike sai da daddasawa duk sai suka hado gaba ɗaya suka fita a shekara guda to shi ma bayanin yana da yawa shi yasa wani malami ya yi yaban Salman al-Faris littafi guda ya dindume ne wannan baitin da Shehu Ibrahim yayi na gaba shi kuma sai haɗiye gaba daya duka wannan littafin kaf sai haɗiye shi wa watika salmanin bi shauqi habibina wala tatana hala malatul mujallada to an fahimta an yanta salman al-farisi saboda san da yake wa annabi muhammad kuma soyayya ba za ta take ba ko zan cika mujallu na takaddun duniya ba an gama ba to mu je biro hu tsara musbida rijiyarsa da ta zama ruwan dadi manzo Allah ya tofi a wata rijiya sai ta zama ruwan dadi to wa utika sarmani bi shauki shi kuma musaila matul kazzab ya ce shi ma zai iya duk abin da aka ce manzo Allah ya sai ce wai ba zai iya ba ni ma zan iya an sauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil sai ni ma akwai tawa ya take sai ya ce alfil malfil wa ma adraka malfil lahu zainun kasir wa hurtumun dawil fa uzanani ka annahuma birwa kaji dan banza yace alfili giwa malfili me giwa wa ma adare ka malfili wani abu ne sanar da kai girman giwa to in baka santa ba lahu zainul qasiyur tana da gajeriyar wutsiya wa hurumar dawil da dogon baki zungurere ban zinani da kunnuwa guda biyu faka faka ka annahuma mirwahatan kamar mukuci na bibita kaga aka tabbatar jaki ne kawai aka ce wal adiyati rabbuha Allah ya ce ina rantsuwa da dawakai masu gudu fal muriyati kadha masu tada wuta da kofatar su fal bigirati subha masu kai hari daidai lokacin sallar asuba ne fa asar nabihi na a'a su turnike gurin da gurin yaki har zuwa karshe ne shi ma sai ya ce akwai tasa an saukan ba musai da matar kazzabu kai ya ta kai take sai ce fam falaka ti falaka walli qimati il tauka dai gashi balarabe ne amma ya ta shirme wannan taro da kuka taro kowa ya kama gaban sa kuwa masu cin abinci ya ce ku ta jefa loma to gashi nan dai Eh, to shi ne na aka ce to ana muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a ruwan rijiya ruwan ya zama ruwan daɗi sai ce wai ba zai iya ba aka kai shi wata rijiya da dan ragowar ruwa a ciki yana yin tofi ruwan rijiya ya kafe doyi kuma ya cika unguwa aka dinka fita a guje saboda doyi Allah kuma ya tsine masa albarka misali matul kazzabu shugaban makaryatan duniya shi yasa da an ce an saukar da wannan to ka san da aka gaji da su an ce wal adiyati rabuha yace fa falaka ce falga eh alam tara kai fa fa'ala rabbika bi asal fil shi ma yace alfil malfil sai Allah yace ga wata kalan nan ga ya musu Muhammadu qaf ina nasu sad subhanallahi ya sin ba he ka he ya an sad ba za su iya ba a dawo lafiya ta muje kika salmanu wai wai wai wani mutum ne yana tuki a mota yana gudu yana gudu kawai ya aka yi kawai sai ga shiga wani yaro bai sa kamar yaran an je wai gaba ɗaya kawai sai bi ta kan yaran yana bi ta kan yana bi ta kan yaran kawai motar ta je ta tsaya cak shi yana ganin cewa yaron nan ya gama mutuwa ashe ta kasan motar ba ta taba shi ba ta karkashin motar yana kasan motar ba wajen tayoyin ba yana wajen kawai halara sai ta ajiye shi a nan can yana wurgowa haka yana ganin kawai yaron ya mutu ya shiga uku shi ya kashe musu yaro yana wurgowa sai ce kai Allah ka saka wa Allah da alheri la ilaha illallah kaji Allah ya saka wa Allah da alheri ya ji ne ce subhanallahi eh kaji to Allah ɗaya ne to ce akwai kika salmanu an yanta salman al-farisi shauki hadini na saboda soyayyar da yake wa annabi muhammadu wala tattala lahu soyayyar ba za ta tafi ba ko da zan cika majallu an tallani da ɗan biyarin kawai domin cewa duk abin da annabawa suka same shi na muzoji daga annabi muhammadu ne hina lahal ansar dukkan abin da manzanni su ma suka samu daga gare shi ne khairan wa arshada suka samu fiyayyen abin tarawa na alhairai da za ka karama ce kai bayan annabawa da mursalai su kansu karamomi na waliyai ahli wilayati da ahalin walitaka duk karamominsu minhu ulimu daga annabi Muhammad suka samu karamomin wa ulimu duk abin da suka samu daga manzon Allah ne yuhmada Allah ya ba waliye karamomi liyu kuma dadan su gode wa Muhammadu muna godiya Rasulullahi to mu je ya baru ya ubangiji mai yawan alhairi ya zafi ya mai shin bayi ya nabina muna roƙonka ya ubangiji saboda alfarma annabi Muhammadu da tsoron ubaita Allah ka azurta wannan bawa dan kankanin bawa barhama ya ruhu Allah ka bashi abin da yake nufi da tsoshi da kuma Allah ka shiryar da shi ita biya da Allah ka isar mana dukkan abubuwa wajinar tara Allah ka isar mana matukan zamani Sayyidi.
ya shugabana da ni a shiruri ka ije mana dukkan baki dai sharrika kada kalaita duk sharrin da ka kaddara ka hukunta zai zo to Allah ka kauda sharrin wa aida Allah ka karfafe mu bayan sharrin ya watse to kuma Allah ka karfafe mu amin shehu wa wata sifati Allah ka karfafi siffofina min sifatika daga naka siffofin ka karfafi siffofina daga naka siffofin ya ubangiji sarfada har abada wa kan irfani Ya Allah ka cika ni da da ma'arifa wa ilmi da ilimi na littattafai na zahiri wa sadida Allah ka kitabtar da ni in zama na dace wa tansuri Allah ka ganar da ni wal muqtamina bi hizbina da dukkan wanda suka rataye da jama'a mu shi bara yace ba ni kadai ba hukuma da wa mun shiga Allah ya kara karama to ta hijja hakir hakka Allah ka ganar da mu gaskiyar gaskiyar hanyar gaskiya ta gaskiya ta hara matakan zamani wa abada abin dawwamarwa wa tahdiyana na haja wa shari Allah ka shiryar da mu hanyar tafarki na shirya madaidaici ai bata mu zama shugabanni a cikin mutanen kirkin ma mu zama mu shugabanni ne wa ali tuba kuma mu zama ma'abota tsoron Allah wal fawz mu samu babban rabo mutta mu da runduna a bar tarawa an tara runduna mu zama mu ne shugabanni a wajen a cikin bin Allah ta salatu wa tasbihu salati da aminci salaman samaki ya tabbata ga wanda baki ɗayan halitta ta ɗaukaka saboda shi Muhammadu Rasulullah والسهل da sahabbansa والآل أهل alayansa ahmadu shine annabi ahmadu da za mu rera wannan sai mu addu'a eh sadaka ka tashi sai da kai nake yawwa dan na ga tashi zaka yi za mu rera wannan sai mu addu'a da sha ɗaya ne la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah yake ne shani fayyaki sai mi a gaba aine wa kalka ye wa dar se wa la kalake la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ilami ilami wa nasika qadam so yezekiri يذكر رسول الله يعاد وعاد سكين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جليل جليل وقرات شمعته بشير نذير الرب صدق مصدق لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال الغداة وعاد مغربتي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا عليك شركي وعادي عنده فإن له عندي لا آدم وأستكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أراد الغرور الذات إني أحبه يا الله ونعارا سفيا ما وناسي وموجكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنك للعبد وجود ووجهها وإنك باب الوفا للمتحققين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإنك كتبنا بلائي فلا يرى نبي بعيد الموت تفرق المفيلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بين وتلك الدار هذا كونه شريكا له في الأمر ما لا تمجد لا ولو سألوا لها فلا تظنك يا الله الله الله الله الله الله الله الله ولا جن ربي غالب كل فيلك الله الله الله الله الله الله الله الله ولا أمر على إيه ke san matake Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah كسبه وقاتلوا فما فجأ سيف الهاك على تفلسك يا الله الله الله الله الله الله الله الله وهربوا أفاد علوم الهاك كل مصدق يا الله الله الله الله الله الله الله الله مرشدا كل مرشد يا الله الله الله الله الله الله الله الله فيا رب فانصرني على كل مفرق يا الله الله الله الله الله الله الله الله وصاري وأحبابي ومولا وموفقي الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يا الذين آمنوا عليهم أنت الله ولم تفتكن الله الله الله الله الله الله baki da yin sha'anin nukan halitta kaf daga sha'anin sadauki suke a nan muhammadu ke da idan dina na da kirji na da takarda ta da kwaɗan harshe na da alkaliman da nake rubutu da tawaddar da nake dangwala nake rubutun duk na hidimtar da su wanda take da ambatan annabi Muhammad a alu da ambatan jakadan Allah nake daukaka kuma nake hauhawa samun matsayi manzo Allah mai girma kyakkyawa ɗabi'un manzon Allah shine alkur'ani kawai duk abin da Allah ya faɗa alkur'ani shine ɗabi'ar manzon Allah wanda Allah ya umarni a yi ya aikata wanda Allah ya ce kar ai manzon Allah ba aikatawa to shine na mai bishara da aljanna mai gargadi da wuta ma'abocin gaskiya kuma abin gaskatawa ya gwada ɗaya na guda biyu da zuciyata da rufi na ku sadar da ni in yi usuli a bisa halaran nan ta biyantarwa da zan samu biyan bukatun zuciyata a bar cewa zuciyar haka yake alalai ta shiri yana ma dai na san yadda alkawari na yake a gurin ma'aikin Allah to cewa ni wato ai fa inna lahu indi la adam wasaki ni dai kam hakika ina san annabi Muhammadu kuma alkawarin sai manzalan dauka mai karfi ne wannan alkawarin to ina rantsewa annabi Muhammadu da girman zatin Allah kai shi Ibrahim kalgo na rantsewa annabi Muhammadu da girman zatin Allah yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa inni uhibbuhu ni ina san annabi Muhammad manzo Allah yake wannan rantsuwa Sheikh Ibrahim ko baka rantse ba mun yadda to mu je ibrahim sabiya wasu tsarkakakke annabi muhammad shine hanya ta shine gurin zakkewa ta فإنك إهرام muhammad kai ne mihrabi na halittar Allah kuma kai ne zatin halitta وإنك باب الوصف annabi muhammad kai ne kofar wusuli na saduwa ga Allah المتحقق a gurin mutu hakikan yan hakika na gaskiya duk wanda ya zama cewar ya yi usuli amma ya raina halar annabi to ƙarya yake ya tabbatar da cewa ƙarya yake yi gwara mahajumi da shi yawa in yadda wama kuma haka kafiri ne ma eh saboda shi manzo Allah babu wasa a cikin har- lamarinsa babu wasa to annabi Muhammadu shine kofar usuli na saduwa ga Allah ko yanzu aka baka sarbiyatul zakara a ciki akwai salatul fatihi to mu je وإنك كتب الأنبياء annabi Muhammad shine cikamakin annabawa ولا يرام فيهم غير المصطفى ba za ka ga wani annabi ba bayan Mustafa ya huce dan Abdullahi الأرض a ce ga wani wali ga wani annabi ya zo alkarmi sadauki فإنك alkarmi shugaba failaki kuma sadauki in ya zo nan sai ka canja alkarmi ya zama shugaba failaki kuma sadauki Muhammad Rasulullah to ba za a samu a ce ga wani annabi ya zo bayan annabi Muhammadu a ce ga wani annabi sadauki kuma shugaba babu shi to سيدنا الكذاب shugaban masu ƙaryar duniya musailamatu حاول كونه شريكا له don wani makareci mai shirga ƙarya in ya ji inuwa eh ko ya ji ya ƙoshe shirga ƙarya to ga baban sana musailamatu kazzab kayya na ƙarya kake shirga shi ko cewa shi annabi ne yace muhammadu ba na jayya da kai na yarda kai manzo ne na Allah ni ma kuma manzo ne sai dai a zauna a haka to ka ji kafiri mu je
حاول كونه to musailamatul kazzabu ha wala kaunahu ya nufi kasancewar sa annabi شريكا له lahu dan ya tarayya da manzon Allah fil amri cikin lamari أحد التمثل saboda cika baki jama'a bata masuki saboda cika baki irin nasa to ومن فيه ubangiji na يحب الحق yana tabbatar da gaskiyar gaskiya ويبطل ضده manzon Allah ta'ala yana bata ƙarya duk tsayin ƙarya wata ran sai ta rushe don mu je ولو شاء نور الحق a halatta zandiki ko da hasken gaskiya yana muzar da ahalin zindiƙanci ko da annabi muhammad zai zo ya kyari kafirai ya yaƙe su to kuma tabbas dai musulunci shine gaba ta فقد جد
ne في تحقيق دعواه وجوده musailamatul kazzabu ya nufin tabbatar da da'awar samuwarsa cewa shi ma- shi manzo ne to ya yi nufin ya tabbatar da wannan da'awar ta samuwar ma- manzancin nasa a ƙaryar da ya ta ولكن ربي sai dai cewa ubangiji na galibin mai rinjaye ne كل بين ga dukkan rundina duk rundina Allah mai rinjaye ne gare ta to فهو زمد aya musailamatul kazzabu kun fani قد قادها الله كيده hakika ubangiji yana nufin ya kau da kai din sa don kumfa kumfa kawai ruwa eh ga kumfa a kumfa a a sama da iska ta zo ba za ta watsar da wannan kumfa ba ne fu za ta watsar da ita kawai to musailamatu kumfa ne to mu je
قد زادها الله كيده hakika ubangiji yana nufin ya kau da kai din sai watsa shi وتبقى منافع الخلائق Amfano- amfanonin halitta kuwa mai wanzuwa ne ترتقي kuma mai hauhawa ne وإن قريشا hakika su Qurayshawa قدروه sun karyata annabi Muhammad waɗansu daga Qurayshawa وقاتلوا kuma sun yaƙe shi فمن سلك سيف الحق ahala tafassuki takobin gaskiya annabi Muhammad kenan yana yaƙar ahala tafassuki ahalin fasikanci manzo Allah yana yaƙar su gaba daya to أباد سموع kazzabuhu manzo Allah ya rushe rundunar wanda suka karyata shi ya rushe rundunar tasu a wajen yaƙi وحاربوا waharabu kuma ya rushe su dai أباد ko kuma أمور الحق wannan waharabu ya yake su na farko ya rushe su waharabu ya yake su to أباد علوم الحق manzo Allah ya kwararo ilimai na gaskiya كل مصدق gurin dukkan mai gaskatawa علوه ya kalauhu su kafirai sun ki manzon Allah وآتوه kuma sun cutar da shi utuwan dan shishigi irin nasu فلم يزل shi ko bai gushe ba برق
murshidan kulle mubiki yana shirye da dukkan kangarare birikin da da sauki walli ne da taushi baya tsanantawa a hankali yake yi dan abdullahi to mu je فيا ربي ya ubangiji فاصبر في صراط محمد Allah ka haɗar da ni ka shigar da ni hanyar annabi Muhammadu ويا رب ya Ubangiji انصرني على كل مبلغ Allah ka taimake ni akan dukkan muki mugurki mai cida da walƙiya Eh, mugurki mai cewa za mu haɗu in mun haɗu me za ka yi ƙarya kake yi ba abin da za ka iya albarka annabi Muhammadu eh to me cida mai walƙiya naka ya ce za mu haɗu za mu gamu eh to a gamu ka yi mai ba abin da za ka iya yi da alheri albarka shehu tijjani to shehu ibrahim ya ce yana neman tsari daga gare shi to mu je ويا رب ya ubangiji حققني Allah ka bani ilimin haƙiƙa na gaskiya ka tabbatar da ni a kansa.
وبصر قلوب Allah ka ganar da zukatanmu وسحري da ni da sahabbaina da أحبابي dukkan masu ƙaunata a duniya ba shi ba wannan addu'a da ya ba fakan sai yau shi kadai ba dan karka ce oh shi sai kan sai yake addu'a a'a sai ce da sahabbaina da dukkan masoyana domin mun shiga kenan Allah ya kara karama mu je وكل موفق da dukkan abin datarwa كان لي الحق Allah ka yi mana haka saboda annabin Ubangiji kace karkace saboda annabin gaskiya ai da ba ba- babu na ƙaryan ma babu na ƙarya babu wani annabin ƙarya saboda babu shidin ma kawai annabi na gaskiya ne har wancan da suke cewa zai zo Ahmad Gula eh yan Ahmadiyya suka ce akwai Ahmad Gulam shi ma annabi ne aka ce to Allah ya ce annabi Muhammad kuma khatimin nabiyina suka ce zobe kenan eh wai zobe ado na cikin annabawa ne ado ne amma shi wancan zai zo Ahmad Gula to ƙarya ne yawa saboda haka babu wani annabi bayan da Muhammad fala nabi ba da abadan shari'a ma ta ta duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne yau daga baya a shari'a musulunci sai aka yi ta dukan sa har sai ya mutu shi hukuncin sa kenan eh in an zo an ce me fara a ce cewa shi manzo ne to kajiyar da shari'a ta ce to mu je ثم سراري saboda albarkar annabi Muhammadu annabi annabi na ubangiji saboda haƙƙun Allah kenan haƙƙu gaskiya haƙƙu annabi din da kai ka juya za- zai tashi to عليه صلاة sannan da sahabbansa alaihi salatun salati ya tabbata gare shi دائما lam tufattaki salatin salatin da har abada ba a bude shi ba ba a bude salatin ba yana rufe ba a ma bude shi ba fa salatin a rufe yake shi ibrahim ce to wannan salatin wanda ba a bude shi ba ya tabbata ga annabi muhammadu eh sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala
المستقيم على آل أمرك الإنسان